من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau in ban manta ba muna ranar sha uku ga watan sha biyu miladiya 2025 daidai da ranar 22 ga watan shida hijira 1447 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi matnul aqidat alwasatiyya na al-imam abi ja'far ahmad bin muhammad at-tahawi rahimahullah a nan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar mun fara karatu a cikin shahi na shidda daga cikin shafukan wannan littafi mun zo bayani a matsala na hudu lokaci ya yi yau za mu tashi namba na biyar zuwa abin da allah ya so wannan shine karatu na hudu daga cikin jerin karatukan da muka gabatar a cikin wannan littafi haka ne ke mun karanta karimun bilabtida da'imun bilantiha Allah subhanahu wata'ala da dadde ne ba tare da farau ba kuma zai dawwama ba tare da ƙarshe ba mun yi bayani gwargwaron abin da ya sauka yau za mu tashi wala yafna wala yabit haka ne ko Allah maɗaukin sarki iya mana jagora Allah subhanahu wata'ala wala yafna ba zai halakka ba ba zai kare ba kun gane ko wala yafna bai karewa alfana'u biddul halak halaka shine abu ya zama babu shi ya halaka kenan to shi Allah subhanahu wata'ala wala yafna bai karewa wala yabid kuma ba zai hallaka ba albaidu huwa alhalak ai huwa ma yunafi al-inqirat ba a cewa zamanin Allah ya kare wala yafna wala yabid ba zai kare ba ba zai hallaka ba dindindin yana malama suka ce daga cikin ma'akhir da aka yi na wannan littafi akwai irin wa'annan maganganu wala ya fana wala ya bi wala ya kunu illa ma yurid la tablughu al-awham wala tudriku al-afham wannan nau'i ne na sajai wanda an yi istimalin irin wannan larabci a huduba ko abin da ya kama da wannan amma a larabci irin wannan istihlami irin wannan yayi kusa da sajai malaman waka su sun sa abin da yake ne da saja gane ko shine Allah ya ce wala yafna wala yabi Allah subhanahu wataala ba zai kare ba wala yabi kuma ba zai hallaka ba shine ma'ana an tambaye ka menene alfana'u alfana'u shine diddul halakishin halaka kina Allah ba zai hallaka ba ba ranar da za a ce Allah ya mutu ba ya mutu sannan wala yabi ba zai shuɗe ba gane ko albairu muka ce huwa halakun shine halaka abin da ake halaka mutuwa kenan kenan wannan yunafil inqirat wannan kalma tana kore shudewan Allah ba a ce Allah ya shude a Allah yana nan har abada kenan qauluhu da malai yake cewa wala yakunu illa ma yurid ba wani abu da zai kasance sai dai abin da Allah yake so a nan duniya duka abin da kaga ya kasance to Allah ya so haka amma dan ko kuna so ba kwa iya kasantar da wani abu ba Allah ne ya so abin da ya kasance wa li kamali qudratihi saboda cikakken iko na Allah bayi dai kan bayi ko suna son wani abu dai ba Allah ne ya so ya kasance ba ba yadda za a shiga ta saboda ba su da kamalul qudra cikakken iko amma Allah da yake yana da cikakken iko ba wani abu da zai kasance sai dai abin da Allah yake so to a larabci an ce al'irada al'irada ta kasu gida biyu akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya ta kamata a gane wannan abin da ake ce ma irada shar'iyya shine abin da Allah ya so a addinance a yi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku kyautata ma iyaye wannan Allah yana son wannan wannan shine irada shar'iyya to akwai kuma irada kauniya abinda Allah subhanahu wata'ala ya nufi kasancewar wannan abin tun da ya tsara halitta kaza da kaza da kaza a nufinsa za su kasance to anan da mala ya ce wala yakunu illa ma yuridu ba wani abin da zai kasance sai abin da Allah yake so nan al'iradatu huna hi iradatun kauniya allati bi ma'anar mashi'a tana da ba da ma'ana na mashi'a kenan nan irada kauniya ce ma'ana a kasantuwar duniya daga farkon ta har ƙarshe ba wani abu da zai kasance sai abin da Allah yake son kasancewarsa an fahimci hausa? amma mutum ka zalunci wani Allah yana son zalunci Allah baya son zalunci me Allah yake so Allah yana so ayi adalci to wannan nufi na da Allah yake so ayi adalci wannan shar'an ne la kaun Allah ya mun jagora kinan irada shar'iyya sai ta zo daga cikin ma'anonin take bayarwa tana ba da ma'anar mahabba so can irada kauniya tana ba da ma'anar mashi'a abinda Allah ya so yayye da ya kaddara dama zai faru amma muka ɗauki ma'anar irada shar'iyya tana zuwa ne bi ma'anar mahabba kamar yadda Allah yake cewa yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr Allah yana son muku sauki baya son muku abin da yake kunci ne nan kaga al'irada wace irin irada ce irada shar'iyya ya za a yi a bambanta Allah shi ya wajabta muna yin azumi ko ba haka bane ya so mu yi azumi kaga wannan shar'a kenan amma Allah subhanahu wataala ya kaddara wanda za su yi azumi dama wanda ya da su yi azumi kaga kaunan dama Allah ya kasantar da su to da aka zo wajen yin azumi mutum ne zai yi tahiya sai zai ɗau azumi ne ko zai aje azumi to sai Allah ya ce a addinance duk abin da Allah ya ɗora muku yin shi a addini Allah yana son muku sauƙi ne bai son muku tsanani to wannan irada irada ce shar'iyya shar'an kenan ku ajiye azumi ko kuma kakku yi azumi in akwai abin da zai cutar da ku duk da yake yin azumi shi ya fi zama alkhairi gare ku na abin da muke son mu fito da shi irada shar'iyya da irada kauniya me za mu fitar a nan da ma da yake cewa la yakunu illa ma yurid nan ana nufin irada ce kauniya bi ma'ana mashi'a shine abin da Allah subhanahu wataala yake so Allah ya samu dace kenan wala yuridu wala yakunu illa ma yuridu ko ba abinda Allah ba wani abu da zai kasance sai da abinda Allah yake so kenan kaunan labudda an yaka a kasance dole abinda Allah yake so dole sai ya kasance dole sai ya kasance to wannan gaba akwai wasu dawa'if da suka samu kuskuren fahimtar irada a nan وقد دل أناس ظنوا أن الإرادة هنا إرادة شرعية akwai wanda ke nuhin na abinda ake nuhi ana nuhin irada ne shar'iyya ba irada kauniya ba ma'ana addini duk abubuwan da Allah ya sharanta a yi yana son su wani irada ne shar'iyya kasa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara lalatattu ya kaddara shiryayyu to amma wani sai shi kafa hujja da in yayi daidai inda Allah bai so ba da bayin daidai in ya saba wa Allah inda Allah bai so ba da ba zai saba wa Allah ba kenan ya jingina duk abin da zai Allah ne ya so to sai Allah ya bayyana mana a addini cewa ya bayyana mana daidai da abin da ba daidai ba idan ka zaɓi daidai kai kana da sakamako na ƙwarai in kuma ka zaɓi abin da ba daidai ba to kaunan hakan ya kasance amma shaɗan Allah bai so ka aikata haka shi yasa in ka aikata haka to ga sakamakon da zai biyo baya sai malin yake cewa la tablughu al-awham haka ne ko awham ma'ana az-zunun tsammani zato bai kaiwa ga Allah kana yake cewa al-uqul tunanin hankali bai kai ga Allah la tablughu al-awham tunani ko wani duk zato da hankali zai bai kaiwa ga Allah yanzu kawai saboda kana da hankali kana da nazari sai kai tsaye kai zamne sai kai shiru sai ka ce haba hankali na ya nuna min Allah kala kaza ne Allah ma na da kaza ya da kaza ya da kaza hankula ba sa iya wannan tunani saboda Allah gaibi ne bin nisbati lana ko akwai wanda ya taɓa ganin Allah a duniya ba a ganin Allah ta yaya zaka suranta abin da baka gani ba yanzu a yanzu masu finafinai sai kaga an yi fim sai a ce wanga annabi wane ne zai dauki misali fim din annabi yusuf akwai shi ko babu shi a lokacin annabi yusuf akwai kamara akwai bidin ne to inda suka ce wannan annabi yusuf ne yaya aka yi suka san shi ne kaga sai su kamanta sai su ga inda an ce kyakkyawa ne muna gani yayi kama da kaza yayi kama da kaza yayi kama da kaza a haka dai sai a suranta sai ana ci ai gashi gashi shi Allah ba a iya mai wannan babu tunanin da mutum yake da shi da zai iya kwatanta ga yadda Allah yake yana ka ka ci ka koci baka zauna ka ce ina tunanin Allah dai kaza ne dan me shi Allah subhanahu wataala la tablughu al awham kinan awham zato ko tsammani ba ya kai ba ga Allah na'am haka ne ko kenan wala tudriku al-afham sannan tunani na mutane na gano abubuwa ba sa kaiwa ga Allah subhanahu wata'ala biyo da kake ganin kana da fahimta hankalinka bai iya kaiwa ga Allah kenan zai zama ma'ana guda biyu la tablughu al-awham zato na tsammani bai kaiwa ga Allah sannan wala tudrikul afham fahimta hankula ba sa kaiwa ga Allah Allah ya mun jagora a cikin wannan jumla daga cikin masailin da za mu fita a ciki na ɗaya Allahu la yutakhayyal ko la tatakhayyaluhu fikr tunanin mutum bai hararo Allah ka cire a zuciyanka kada shaidan ya nuna ma kai tunani yaya ne Allah subhanahu wata'ala zaka tunano shi zaka iya tunanin a yanzu in mutuwa ta zo ina ganin mala'ikan mutuwa ai kun gana da san mala'ika ko ayi ga ayi ga mala'ika ayi siffa da hikahikai da kaza duk tunani yana ba su amma wai taba ganin mala'ika ne irin wannan abin da za a suranta mala'iku Allah ba a yi mai wannan ba a yi sannan Allah subhanahu wata'ala wala yukayyifu al'aqal hankalin mutum bai kimanta Allah wai dan kana da kai hankali ka rinka tsammanin kana ganin Allah ai ga yadda yake yanzu zaka ga aljani an yi hoto sai an sako hoton aljani gashi nan da kahoni an yi mai dan gemu an yi mai haƙori duk wannan tsammani ne ba ta ganin aljani hakika amma irin labaran da ake ba su ana ce aljani bai da kyau mummuna ne kaza kaza sai a yi mummuna halitta sai a ce aljani to shi Allah irin wannan tunani bai fadawa gare shi sannan wala yuhitu bihi ilm ilimin mutum bai kaiwa da ya nisahin yadda Allah subhanahu wataala yake da Allah ya ce wala yuhituna bihi ilma mutane ilimin su baya kaiwa ga Allah ba kwa da ilimin da za ku iya tunanin yadda Allah yake wale ku surunta shi Allah ya samu dace la tudrikuhu al-awham ko sannan rudu shine la tudrikul awham nan ne dai muke ko cewa zato shine auham tsammani kai zaton ga yadda Allah yake Allah wannan bai kaiwa gare shi malamai suka ce da amarai ne saboda abubuwa guda biyu abu na farko da yake tabbatar ma hankali da ɗabi'a ta yarda cewa ba a tsammanin ga yadda Allah yake abu na farko shi Allah subhanahu wataala غيب لا يرى فالله غيب لا يرى الله فككن أبني با أغنيش ko haka bane abin da baka gani ta yaya zaka suranta shi kuma wani bai gano shi ba bale ya baka labari al'amru thani al'amari na biyu huwa al-wasi' wal kabir Allah yana da yalwa yana da yawa ta yaya za ka suranta shi in ma da a ce za ka ga Allah ko a aljanna da za a ga Allah babu wanda zai iya kamanta ma ga yadda kama Allah take saboda kowa zai ga inda ya gani ne inda ma an ka gan shi to yaya mutum a nan duniya zai suranta ga yadda Allah yake wannan ba aqidar ahlus sunna ba aƙidar ahalar suna ƙwaƙwalensu sun huta da mummunan tunanin yaya Allah yake iliminsu ya huta daidai ilimin da Allah ya ba su ba su amfani da shi don tunanin su hakaito yadda Allah yake me yasa saboda shi Allah la tablughu al-awham tsammani bai kaiwa ga Allah wani zato ko kuma wala tudrikuhu al-afham ilimi bai kaiwa ga Allah ma'ana dan kana da fahimta baka iya ka gano yadda Allah subhanahu wataala yake gane ko kinan za mu bayyana abubuwan da ya ishe mu mu yi amfani da shi game da al'amarin Allah na ɗaya yana da kyau an na'alama shay'an min sifatillah ko kai ce hasbuna an na'alama shay'an min sifatillah ya wadatar da mu san wasu daga cikin sifofin Allah ba ka iya sanin gaba ɗaya sifofi na Allah shi yasa ibn al-qayyim Allah ya ƙara rahma a gare shi yake cewa ma na'lamuhu min sifati Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka sani game da sifofin Allah ka naqaratin fil bahr kamar digo ne guda a cikin teku duk wanda zai iya kwatanta ma sifofi na Allah in yayi kokarin shi ya kare gaba daya kai ma kai kokarin ka gaba daya duk mu tattaru mu tattara sifofin Allah iya sanin mu kamar me kamar digo guda ne daga cikin ruwan teku yanzu a teku idan ka zo ka ɗebo ɗigo guda ɗaya to ka fara ne kenan kawai abin da musan dai wasu daga cikin sifofi na Allah mun imani da su a haka amma wala yuhituna bihi ilman dinnan da Allah ya ce ba kwa iya ilimin ku bai iya kaiwa ku gane da Allah waye shi kawai abin da kuka sani ku rike ku yake da shi Allah ya wuce wannan tunanin na ɗai kenan sa'annan na biyu ma na'lamuhu min sifatihi abinda muke sani daga cikin sifofin Allah inna ma huwa min haythu ma'ana al-lughawi fa hasab la na'lamu kamal al-ma'na kawai muna sanin sifar Allah ne a ma'ana ta lugha amma ba mu san cikakkiyar ma'ana ta waye Allah ba kuma yaya sifofi na Allah suke bari in kawo muku misali to wanda aka yi a ƙauye gidan talakan da ya kowa talauci a ƙauye in an gama shi sunan shi menene to ko ta wanda aka yi a birni gidan masarautan da ya yi kowa kuɗi da daraja da wadata shi ma an ka ƙara shi sunan shi menene duk ba to ba ne amma me ya haɗa su suna in an ce ka kwatanta ta ina za ka fara kwatamcen tuwon da talaka yi da tuwon da aka yi gidan wadata kowa na amsa da Allah akwai da za a iya ka fara kwatamcen waye eh Allahu sami'un Allah yana ji ko mutum na ji ko bai ji to yadda ka san irin wancan to da wanga to ba iri ɗaya bane suna na ya haɗa su to haka ma jin ka dai ji na jin Allah ji ne amma bancin ji da ya haɗa ku babu abin da ya haɗa ka da na Allah shi na Allah cikakke ne shine abinda Allah sallallahu suke mana ishara shine nan malai yake son ya nuna mana abinda muka sani na siffa daga cikin siffofin Allah ko suna daga cikin suna Allah yare ne ya hada amma wajen khasa'isu ba ɗaya bane shi akwai mota ko babu mota yanzu akwai mota miliyan ɗari ko babu matsaya a nan ko akwai mota jika ɗari biyar ko babu duk sunansu to kawai abin da ya haɗa su suna amma in ban da nan ba inda suka zama iri ɗaya babu in kana son ka gwada lalle a mota akwai gwangwani akwai kwano gaskiya ne shi ne kula da kyau wannan matsala tana da kyau mutum shi zai sa ka huta ka gano an ka ce Allahu alimun ko sai ka kai bincike kai bincike ka samu ilimi ka haɗa ilimi kaf sai ka ce amma ni kawai da Allah mu haɗu ni ina da ilimi Allah yana da ilimi amma ba mu da kama ba mu da alaka ni kamar ɗigo guda ne a cikin teku shi Allah shi ne tekun sai ka tsaya nan tsakanin ɗigo guda na ruwa da teku ana haɗa su to ba a haɗa Allah da tunaninka sannan abu na uku in mun san sunayen Allah inna ma'alimna na'alamu ma'ana wala na'alamu kaifiyatan duk abinda muka sani daga cikin sunayen Allah muna ya mu ce ma'anarsa kaza amma ba mu sanya abin yake yadullahi fawqa aidihim hannu Allah yana kan hannayensu sai mu ce Allah yana da hannu me yasa dan mun sa abin da ake ce ma hannu to amma yaya yake a wane kai baka isa ka san ko yaya yake Ar-Rahman alal arshi istawa mun sa abin da ake ce ma al-istiwa me al-istiwa daidaituwa to mun san sunan daidaito to yaya take baka isa ka sani ba wannan shine aqida ta ahlus sunna mun yarda Allah subhanahu wata'ala yana ji dan me dan mun sa abin da ake ce ma ji to yaya jin yake a ji Allah ba a san yadda yake ma ai imani da yana ji dole ne dan shehu da yana ji wannan gaba shi ma yana da matukar muhimmanci mu kula da shi sai mas'ala na biyu daga cikin masail din da ya kamata mu fitar a cikin menene a cikin la tablughul awham wa la tudrikuhul afham ko ba haka bane Allah subhanahu wata'ala inna Allah tabaraka wa ta'ala arrafa ibadahu min sifatihi ma taqdiru uquluhum alayhi Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma bayan wasu daga cikin sifofinsa abinda hankalinsu zai iya dauka kun gane abinda hankalinsu zai iya ɗauka shi yake gaya musu shekhar islam bin taimiyya da yazo yana bayanin irin waɗannan misali sai ki aika misali sai ka misali fil jannati a cikin aljanna fiha ma la ainur ra'at ko ba haka bane wala udhun sami'at a cikin aljanna akwai abun da ido bai taba ganin shi ba kunne bai taba jin shi ba amma akwai shi ko babu shi sai an ka ce a aljanna akwai idanuwar ruwa ko ba haka bane a aljanna akwai mata aljanna shi mutum na duniya da an ce akwai mata aljanna iya kokarin shi shi tunanin mace aljanna sai shi tuna da matar shi ta gida wadda wadda ga kashi tana jinin haila ko ba haka bane iya hankalin shi kenan amma da ka shiga aljanna sai ka gano a lahira a duniya an dai gaya ma ne akwai mata amma duk yadda kake tsammanin su ba haka suke sun wuce haka nan wani sai shi rinka tunanin mace aljanna kama wata dan gwangwani ne irin matan duniya ko kai tunanin a'a wata tubkekiya ce duk ba haka suke ko kai tsammanin ina ganin doguwa ce ko kaza a'a sai ka je in ka ta kuskure ma bane ya ce kawai zai Allah ka sa mu samu wannan kuskure to shine Allah subhanahu wataala da yake gaya mutane game da sifofin da yake da su iya abin da hankalin su zai iya dauka ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu al'amarin Allah yadda yake in yana so na sai ce kun sai kun sai kasance iya hankalin da mutane za su iya ɗauka ne in Allah subhanahu wataala ya so duniya irin duniya wagga da muke ciki irin ta miliyan su kasance kai a yi irin ka miliyan kawai da Allah ya ce kasance kawai sai a ga abin ya kasance amma Allah yana bayani ne gwargwaron abin da hankulan mu za su iya ɗauka matsala menene matsala na na na gaba kenan مسألة نعوك الباب التوقيفي wannan kofa abu ne wanda yake ana tsayawa ne akan yadda shari'a ta ce ba a shiga cikin shi tsammani akan Allah ko tunani akan Allah ba a yi mas'ala na biyar mas'ala na hudu shine kullu ma khatara fi qalbi al-abd fallahu ala khilafi wasu malamai suka ce duk yadda tunanin ka yake fado ma game da Allah to Allah saɓanin haka ne wasu malamai suka ce ma khatara fil qalbi in kana kamal fallahu akmal min wa in kana naqsan fallahu munazzahun an duk abin da kake tunanin mafi kyau ne kana tsammanin Allah shine to Allah ya yi wannan abin mafi kyau da kake tunani idan ko tunaninka ya nuna ya nuna ma wani abu ne wanda yake ba mai daraja ba to Allah tsarkakakke ne daga wannan abu domin ana dai son a nuna ma ka cire zuciya ga da tunanin hararo yaya Allah yake wannan ba aikinka ba ya yi ƙarhinka shi yasa matsala na biyar hadisai sun zo ja al-akhbar bil hafi an yajtani bil insanu tafakkur fi dhati Allah tabaraka wa ta'ala lima yajibu hadha min umurin la tuhmad uqba akwai hadisai da suka zo suna jan kunnan bayan Allah su nisanci tunanin yaya Allah yake don yin wannan tunani da yana kai mutum zuwa ga abin da ba za a gode wa ƙarshen shi ba za a samu matsala kamar da ya zo daga ibn abbas da inda bai haƙi da waninsa dalilai da suke bayani akan hani game da tunanin game da zatin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya muni jagora jumla na gaba wala yushbihu al-anam mutane ba sa kama da Allah halittu duka ba wanda ya kama da Allah laysa kamithli shay ba wani abu da ya kama da Allah wala yushbihu al-anam Allah ba irin halittu bane duk wata halitta da ka taba gani to ba irin Allah bace bali ya za a yi ka hararo abin da baka taba gani ba an gane misali ko duk abin da za a zo a ce ma ai ga Allah sai ka ce a wani Allah babu abin da yake gama da shi saboda me ahlus sunna ana so ya zama yana da hakikanin sani game da Allah duk wani da zai zo yana ma zara ido in an zo babu Allah zai ce hawa kai mu mun ya ga mun karanta gida ta tahawiyya shi Allah la yushbihul anam alaihi ba sa yin kama da shi shi kadai ne kenan malamai suka ce kamar wanda suka yi naƙafi game da wannan littafi daga cikin ma'akhida wasu na ganin cewa wannan kalma min al-kalimat allati nuqida fiha al-mu'allif yana da cikin kalmomin da aka yi ma malamin naqadi an gane ko suka ce al-aula in yaqul la yumathiluhu al-anam nan da yace wala yushbihu al-anam to kamata yi a ce la yumathiluhu al-anam bai kamata yi amfani da kalmar mushabaha ba kalmar mumathala yi amfani ya kamata shi amfani da ita لأن ما جاء نفيه في النصوص هو التمثيل للتشبيه domin su wanda suka yi nagari suka ce a nassi duk abin da ya zo yana yin bayani ne akan tamsili yana korewa ne da tamsili ba da tashbihi ba mesa saboda lafazin almumatara da almushabaha wa ya karhin ma'ana an fahimci hausa? kenan lafazin almushabaha ya yi ƙarfin ma'ana yanka ce mu matala huwal musawat min jami'il jihad amma shi mushabaha hiya musawat fi ba'd al-jihad anta tumathilu an hada inni wanga larabci sai na ce walakin an ta tushbihu hada larabci kala nawa ne me ya fasara na farko an ta tumatilu hada ne an ta tushbihu hada me ya fasara shi da wasa da ya ce ya yi kama dai da shi ya yi كان التمثيل هو المساواة في جميع الخصائص التمثيل هو المساواة في جميع الخصائص أما المشابهة هو المساواة في بعض الخصائص ما نشد هوسا inni amfani da lafazin mu matala wajen kamanta wani abu da wani abu kenan sun game komai nasu ya shiga juna ya zama iri ɗaya amma in yi amfani da mushabaha sai ya zamanto lalle kun shiga juna amma ba baki daya ba kinan wahi karhin shiga mumatala shi yasa wanda suka yi nakari sai suka ce a al'aula fi hadhihi al-jumla an yaqula wala yumathiluhu al'anam halittu ba sa yin kama da Allah ya hi karhi da ya ce wala yushbihu al'anam daga cikin dalilin da sun ka kawo da suka ce da annama ja'a nafyuhu fi nusus huwa at-tamthili lil mutashbih domin abin da yazo a cikin nassi shine nafi na tamthili ba nafi na tashbihi ba madda kamar ma suka ce wal haqqu magana na gaskiya la naqada hunaka nan babu wani nakati da wancan bayani da muka yi a baya da wannan duka guda ɗaya ne domin warada نفي التشبيه لكنه ما ثبت ذلك akwai riwaya da ta zo tana kore wa Allah tashbihi sai dai wannan ma tabbata wa zalika ma akhrajahu al-lalakai dan kana son ka samu karin bayani akwai riwayan da Imam al-lalakai ya fitar da shi fi dhikri ma yakunu yawm al-qiyama da yake ba da labarin hali da zai kasance a ranar tashin al-qiyama an ahlal imani fi arsati yawm al-qiyama masu imani an ka zo farfajiyan ranar tashin alkiyama suna nan yantaziruna rabbahum suna jiran ubangijin su fayu qalu lahum hal ta'rifunahu da haka masu imani sun ta ce ku me kuke jira ce muna jiran Allah ne to in kun ga shi kun san shi fa yaquluna la shibha lahu la shibha lahu sai su ce bai da kamancece na bai da abokin kama mun gane ba su ce la matila lahu ba sun yi istimalin la shibha lahu kenan malamai suka ce ai akwai wannan ruwa duk da bata inganta ba amma dai magana da ma da yayi wala yushbihul anam yayi babu laifi Allah madaukin sarki ya samu dace malamai suka ce wannan hadisi abin da yasa bai inganta ba fi Ali bin Zaid a cikin shi akwai Ali bin Zaid bin Jud'an shi yasa hadisi bai inganta ba Allah ya samu dace sannan hujja na biyu da suke tabbatar da cewa a'a hakan ma yayi ana iya amfani da mushabaha wajen mumathala tafsirin da ibn abbas yayi hal ta'lamu lahu samiyya ya fassara samiyyan shabihan wa mathilan kenan ana iya istikhdamin kowanne idan wannan babu laifi ana tare da mu la yushbihul anam mun yi bayani akan kalmar al-mushabaha wasu suna ganin da su ce la yumathiluhul anam to haka ma kalmar anam menene al-anam jama'a hmm halittu ko to nan ma sai malama suka ce da bai yi amfani da kalmar anam ba dan al-anam inda ake istimalin ta wurare guda uku ne tana ba da ma'anoni guda uku mai da zamu ji cikin ma'anoni guda uku ina ne ta yawan amfani shine mutane da an ce al'anam inda ta fi ba da karkata shine mutane an fahimci hausa halittu ai ɗaya daga cikin fasarorin ne a ce al'anamu mutane an fahimci hausa kowa ya diba min makwabcin shi kowa ya taba makwabcin shi in gani na ga wani kamar yana garin matar shi ko tashi kowa mu gan shi wani kowa a tashe shi Allah ya bude jagora da an jima ka je ka kwanta kuma la in ta tsoro ma mata guda ta gare shi ya zo kuma yana muna kwana ku duba mana shi mai kwanan nan in mata guda ta gare shi tara ta jika biyar an ci shi tare jika biyar muna bayani akan ya hankuri ba da kai da nake wani sai ya ga da an yi magana malam da shi da ba da kowa nake misali na ne da shi kenan muna bayani kalmar al'anam da malam yake cewa ko wala yushbihu al'anam al'anam wa huwa ya'ni an-nas alman suka ce idan ya dauke shi da ma'anar mutane ne hada fi tafsir wannan abin ya takaito akwai takaitacce kenan don mi fallahu la yushbihu shay'un ba wani abu da ya kama da Allah subhanahu wataala mutane kowane mutane malama suka ce to duk da malaman da suke ganin bai kamata ya amfani da lafazin anan ba ai anan babu wani hujja yana iya amfani da lafazin anam yayi na Allah ya ce wal arda wada'aha lil menene lil anam Allah subhanahu wataala ya ce ƙasa menene mun shimfiɗa ta ga al'anam to as-salaf fi tafsiri ma'an al'anam ja'u bi thalathati aqwal magabata da suka zo fassara wal arda wa da'aha lil anam sun zo da ma'anoni guda uku ma'ana na farko al'anam huwa nas an ce al'anam shine mutane 'yan adam na biyu al'anam kuma tsakalan su ne mutum da aljani na uku al'anam hum jami'il makhluqat hum jami'ul makhluqat su ne dukkan halittun Allah su ne al'anam to wannan wanne ne wala yashbihu al'anam inda idan lafazi ya zo yahtamil ma'anin idda yuhmalu ala jami'iha in amkana ko ba haka bane lafazin yazo yana iya bada ma'anoni da dama to baka kebewa ka rike ma'ana guda in yana yi duka sai a dauka kenan sai mu dauke larabcin yayi wala yushbihu al-anam alittu ba sa yin kama da Allah subhanahu wataala an fahimci Hausa ko bayanin da ni muna a baya bari in da wannan magana sai mu wuce shine at-tafriq baina kalimatil mushabaha wal mumathala cewa kalmar mushabaha da mumathala suna da bambanci sai na ce muna al-tamthil huwa al-musawat fi jami'il khasa'is an ce at-tamthil shine a samu daidaito a dukkan bangarori kowane abin da wani yake bantu da shi shi ma yake bantu da shi shi kuma at-tashbih al-musawat fi ba'd al-khasa'is ko ba haka bane shine kun yi daidaito da mutum a wasu bangarori daban-daban kamar yadda Allah yake cewa qalal ladina la ya'lamuna wa'annan da ba su sani ba sai suka ce laula yukallimuna Allah da Allah da ya muna magana au ta'tina aya ko kuma wata aya ta zo muna kadhalika qala alladhina min qablihim Allah ya ce haka ma wa'anda suka wuce su suka faɗa ko ba haka bane sai Allah ya ce menene mithla qawlihim irin maganar da wa'incan kenan da maganar da wa'incan sun kai da wa'inga daidai wa daida komi ya dace amma wajen zukata Allah ya ce tashabahat zukatansu sun yi kama da juna kenan tashabahat qulubuhum ay lam yashtariku fi jami'il khasa'is inda al-qulub walakin inda al-aqwal qad tatabaqat wa tajanasat kun gane misali ko kenan wannan ayar ma malaman tafsiri sai ku kara da shi fahimtar ka na sanin bambancin tsakanin mu matsala da mushaba shi zai sa ka gane abin da Allah yake nufi a cikin wannan aya dala ce mitla qawlihim irin magana su ko ba haka bane to sai in tambaye to malam wa'incan da maganar su da wagga ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba sai ka ce ta yi daidai dab a kowane ɓangare to misa saboda an yi amfanin lafazin mithl sai Allah ya ce ta sha ba hatkolobuhun zukatansu sun yi kama da juna sai kace da zukatan wa'inga da na wa'inga duka dai ɗaya ne sai mu ce a'a baka fahimci larabci ba a'a zukatansu akwai inda suka bambanta shi yasa Allah ya amfani da kalmar mushabaha bai amfani da kalmar mumathala wal ilmu inda Allah qawluhu da mala ya ce hayyun la ya mutu shi Allah rayayye ne baya mutuwa kayyumun la ya namu haka ne ko shi Allah subhanahu wata'ala tsayayye ne baya kwana in muka ɗauki wannan kalmomi guda biyu hayyun rayayye ne kayyumun tsayayye abin da ce kayyum ma'ana wanda ya tsayu da kansa kuma ya tsaya ma wani ya ishi kanshi ya ishi wani shine kayyum yanzu kai in ka ce ka ishi kanka sai a ce eh to sai wa ka ce ka isa ma ƴaƴanka sai a ce an ji to sai wa ka isa ma ƴan gidanku sai a ce eh to an ji to in ba za a ba a wuce ga dan me kai ajizi ne ba ba cikakke kake ba amma shi Allah qa'imun ne bi nafsihi wa qa'imun li ghairihi ya tsayu ya ishi kanshi kuma ya samma wani shine hayyul la yamut Allah raye ne baya mutuwa qayyumun la yanam sannan Allah tsaye ne wanda yake baya yin bacci a wannan jumla na farko dallat ala ismillahi alhayy jumla ta nuna mun daga cikin sunan Allah akwai alhayy yana daga cikin sifofin Allah akwai alhayat ko ba haka bane sannan dallat ala anna smallahi qayyum dukan sunan Allah akwai al-qayyum ko ba haka bane kenan daga cikin sifar Allah akwai qayyumiyya kenan min asma'illah Allah yana da sunan al-hayy ko cikin al-hayyu ana fitta sifar Allah al-hayat Allah yana da sunan al-qayyum to yana daga cikin siffar Allah akwai ƙayyumiyya tsayuwa da kai shi tsayayye ne daga cikin siffarsa akwai tsayuwa shi rayayye ne daga cikin siffarsa akwai rayuwa an fahimci wasa wannan siffofi Allah subhanahu wataala shi yake da su a cikin sai muslim a hadisin min hadis bin abbas يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذال هنا الدعاء هنا تشيوا أنت الحي الله يا الله كيني رأيي الذي لا يموت واندبايا متوى والإنس والجن يموتون الله متاني دا الجنة سنة متوى أم فهمت يا وسط طبعا الله حي كو سنن min sifatihi alhayat ko ba haka bane to sai ya zamanto fahiya sifatun zatiyya shi Allah sifa ne na zati rayuwa a gare shi zatin Allah rayayye ne Allah da zatinsa rayayye ne amma yana da rayuwa kamila cikakkiyar rayuwa ba irin tamu ba da kana tsoron ka mutu gobe ko jibi a'a la rayuwar shi tsayayya ce كاملة لم تسبق بألم ولا فناء ita rayuwar Allah ba da ni babu ta bayan zama ya raya kansa tun kafin a yi shi ya yi ta a raye yake sannan ba radda za a ce kuma Allah rayo shi ta kare shi rayo shi ta dindindinci amma duk wani halitta da ka gani a duniya da babu shi kuma sai an waye gari babu shi amma ban da Allah wani shi ne aqidar ahlus sunna wal jamaa kun fahimci Hausa kenan kasancewa Allah rayayye ne yana lazamtar da tabbatuwar dukkan siffofi na Allah subhanahu wata'ala duk siffa da ya tabbata ga Allah to kasancewa shi rayayye suna tabbatuwa ba sa gushewa babu ranar da za a cewa wani uzuri ya sa wa'inna abubuwa sun gushe a ko da yaushe dai suna nan inda Allah shi kamile ne a cikin sayi muslim wanzu sallallahu alaihi yake ba da labari yake cewa anna Allah tabaraka wa ta'ala la yanam Allah baya bace amma yan bagi lahu an yanam kuma ai bai dace da Allah ya bace ba ko ba haka ba in Allah ya bacci ai ta baci da bacci na iya kama Allah na sakon guda da duk duniya ta rikici kina hankali da ɗabi'a duk suna tabbatar muna da cewa Allah baya cancantar a nazabta masa bacci don me shi na ya kwana shi fa kwana ku kula da kyau a gurin Allah ku ɗauka wani abu ne fa a kwana ba komi ba ne aya ce daga cikin ayoyin Allah wata ni'ima ce daga cikin ni'ima miliyan ba adadi da Allah ya samu bayi amma ma a ina a duniya a lahira ba kwana lahira babu kwana da ka mutu aka yi busa to babu kwana kuma shi kenan saboda gajiya ke sa a yi kwana wahala aljanna babu gajiya babu kwana na'am eh na wata yau gobe jibi a to Allah kai ma da ba sani ba amma ko nan duniya ma an kaji mutum yana jedi mardi ɗayan biyu ne ko dai haya yake biya ko yana jira wata ya kare ya ɗauki salar amma wallahi ba ka ɗaukar salar shinkafa redi tana gida kuma ba ka biyan kuɗin wata wallahi ma sai ai wata a ce ma yau na gwada ga ce wallahi ba ka sani ba to wa za ka bari ta wata baliyar aljanna aljanna babu yau babu gobe babu magana rana ta faɗi ko za ta yi to a'a yadda ake haka na aiki kaga bari ai da sahin yau ko gobe aljanna babu kwana malam za ka ga yawo lagama aljanna yawo inda ka bi na aljanna ka ce mu yawo to ka samu aiki mun ta yi kenan to kin gani Allah baya bacci baya zata amma da Allah ya ce da mala ya ce anan qayyumun la yanam haka ne alqayyum ya zo a wurare guda uku a cikin alqur'ani a cikin suratul baqara suna Allah alqayyum ya zo a farko farkon suratul ali imran farkon Allah subhanahu wata'ala ya zo haka ma cikin suratul taha wa anatul wujuh lil hayy alqayyum wannan yana tabbatar da cewa ƙayyum ismun ne min asma'illah hmm. to shin tambaya inda za a tambaya ka ma huwa alqayyum ya kamata ka samu amsa ga musasshiya alqayyum huwa alqa'imu li nafsihi amma an ce ma alqayyum shine wanda ya ishi kanshi bai bukatar komai a gurin kowa sannan wal muqim li ghayrihi wanda kuma yakan tsayin ma waninsa ya tsayar da shi ya ba shi gudunmuwa ya ba shi kuma shine kayyum Allah subhanahu wataala bai bukatar komai a gurin kowa kuma kowa mabukaci ne a gurin Allah kenan kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah yumsiku samawati wal ard menene tasuna Allah yake rike sammai da kase don kasu gushi e wanda bai isa ba yana yin wannan ku dibi sammai ku dibi kasai ko ba su kadai bane daga cikin manya manyan halittun Allah akwai wasu halittu ga al'arshi tana sama da sauransu ya ci shi kirkira su kenan ya tsayi ya tsayi da wasu ina sai wanda yake da siffa ta qayyumiyya yake yi wannan babu wani abu da zai zai abin zai cika sai da izinin Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala shine wanda halittu ke kan bukatu zuwa gare shi alhayyu wal qayyum eh to Allah ya samu dace sai jumla na gaba qawluhu malin yake cewa khaliqun bila haja haka ne ko Allah yana yin halittun bayi ba ne yana buƙatar wani abu gurin su in ka yi wani interface ka gina wani gida don kana buƙatar wani abu ne ka samu ‘ya'ya wani abu kake buƙata a gurin su Allah da ya yi komai ba yana buƙatar komai a gurin komai ba khaliqun bila haja Allah ya halicci mutane ba tare da yana da bukatar komai a gurin su raziqun bila mu'na yana arzuta mutane ba cikin ya wahala ba kai in kana son ka zama mai arziki sai ka wahala mu'na mushaqqa kai in kana son ka arziki kai zama mai arziki sai ka wahala in kai wahala ka samu kuɗi kuma sai ka wahala wajen tsara kuɗin in ba haka ba wasu su canye ko kuma kuɗin su lalace amma shi Allah bai da bukata a gurin kowa akwai lokaci ni ce biyar to bari mu taba sai mu mutsa kun gane Allah subhanahu wataala khaliqun bila hajatin Allah subhanahu wataala yakan yi halittu ne ba dan yana da bukatar wani abu a gurin su saboda shi Allah subhanahu wataala kamili ne kamili ne Allah subhanahu wata'ala kamar yadda malama suka cewa kullun yuridu kala illa Allah fa innahu yuridu kalak rike wannan larabci kullun yuridu kala illa Allah fa innahu yuridu kalak komi ka sani a duniya da yake son ka saboda kan shi ne yake son kanka yake son ka ba dan kai ba sai dai Allah shi Allah yana son ka saboda kanka ba dan kanshi in ka gama ta tana ma terere tana ma kwallon kwashe yan tere ne yan tere ne in ka gada yana bin ka yan tere ne amma kana da kuɗi yana son ka bashi ko yana son kai mai addu'a Allah ya sa mai albarka ko yana tsoron ka tsine mishi ko ba haka ba ne kawai furson entere yake yi in ka ga ɗan uwa ko na shiri ko kana kyautata mai ko yana son ya cimma wani abu in kasuwanci kake yi kana son ka cimma wani abu ne in ka yi kaza kana son ka cimma wani abu ne duk wani abu na duniya da ya so ka dan kan shi ne ya so ka ba dan kan ba sai dai Allah Allah yana son ka dan kai Allah ka gaya mu me ka tsina na ma Allah me muka yi ma Allah babu abu guda wai da zaka ce kayi ne wai don ka kyautata ma Allah ya zamanto kayi karama wani abu da Allah ma babu komai duk abin da zaka yi dan kanka shi ko Allah duk abin da yake ma dan yana son ka ne dan kankana yake ma duk kyautata da Allah ya ma yayi ma ne dan kai ba dan kai mai wani abu shi yasa ma da yake cewa khaliqun bila haja jama'a misali ya yi ko bai hita ba Allah ya halicci mutane ba dai yana da bukatar komai a gurin su ba raziqun bila mu'na shi ke arzatawa ta da an mahalawa karshen ta kana nan kana ta dibgar daji dan ka cimma kaza ba nan arzikin kai kawai ka dawo gida kawai sai kai tuntubi da wani sanadi sai ka kawai ka samu abin da kake so haka Allah yake bari mu daure wannan magana da hadisin da ya tabbata a cikin sai muslim hadisin abi dhar yake cewa ya qulullah hadisi ne qudsi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shay'a la ce ku bayina ya ce na farkon ku da na karshen ku su kasance a zuciya irin ta mafi jin tsoron Allah daga cikin ku duk ku zama irin shi da cewa wannan komai bai kara ne ban da bukatar shi a zo a yi zaɓe a duniya a zaɓo wanda ya kowa tsarkakakken zuciya a ce kowa yana da zuciya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi ba hana ce zuciya kowa irin ta manzon Allah bane fa ga kawai ne zai fasa ne eh shine yake kowa tsarkakakken zuciya ko sai a ce kowa ya gyaru har zuciyar shi ta koma irin tashi don abi Allah to bai ƙara ma Allah komai ba sannan walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulun wahid minkum ma laka zalika min mulki shay'a da a ce mutanen duniya na farko da na ƙarshe aljani da mutum su zamo da zuciya irin mafi lalacewa wanda ya kowa rashin imani a duniya a nemi wanda ya kowa rashin imani a duniya a ce zuciya kowa ta zama irin tashi Allah ce wannan bai rage min komai ba abin da ya dame ni in kun yi ibada ba ni kuka yi ma ba an fahimci Hausa in ban manta ba yanzu yanzu muka karanta wancan hadisi ko ba haka bane Allah ce ya ku bayi na kai ba kai wanda za ku amfana da ni ba dai ku amfane ni fa kuma ba ku kai yadda za ku cutar da ni wale ku cutar da ni saboda Allah shi mai arziki ne sai Allah ya ce da a ce na harko da na ƙarshe duk su taru kowa ya faɗi abin da yake so kaf in kun gama faɗi Allah ya ce in ba kowa abin da yake so abin da ni ba ku a cikin arziki na bai ragewa sai dai kamar yadda abin da allura take ragewa ƴaƴansa ta cikin teku shi yasa Allah ya ce raziqun bila mu'na mai arzita ba ta da wahala saboda akwai abin ana za mu takaita gobe nan za mu tashi amma muka yi daidai Allah ya ba mu ladan da muka kuskure Allah ya yafe mana